الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan wuri na goma da watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da yau juma'a ko na daidai da ashirin ga watan takwas dubu biyu da goma miladiyya yau da Allah za mu tashi kan ayatu ta haddi wadda muka fara karatun ta jiya cikin tafsirin insha Allah za mu tashi akan ta yau sannan mu dole bismillah الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
هذا دليل عقلي على سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحة ما جاء به wannan aya Allah mafi ya rawaci manzansa sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana magana da waɗanda suka kafa cewa abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo shi da wani tsarin da yake wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sun kasance sun kokonto da shakka daga abin da muka saukarwa ba wa mu min yadda to ku zo da wata sura na daga irinsa ma'ana irin alkur'ani kwatankwacinsa wadda ta yi kama da shi ko aya ɗaya wasu malamai suna cewa ana da aya ɗaya ko kuma fiye da aya ɗaya ko da asgar aya aya da yake kalma ɗaya ce misali ta ce mudhammatani da shi ta ka kawo wata a wannan wurin da za ta dace babu wanda da iya a Allah madauki yake ce musu fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum sannan ku zo da shaidunku min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya ne akan abin da kuke da'awa fa in lam taf'alu in kuma ba ku aikata hakan ba za ka wata jumla in kirabe walan taf'alu kuma ba za ku iya dinki fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin to ku kiyaye shiga wuta ku ji tsoron Allah madaukaki dan kada ya sa ku a wata wuta wutan nan da makamashinta mutane ne dan adam ne tare da duwatsu za a haɗa su ya wanda aka yi tattalinsa domin kafin to shi ne malamin yake cewa in kuntum dinnan wa in kuntum yace ma'ana ya ma'ashara almu'anidina lirrasul sallallahu alaihi wasallam ya ku taron waɗanda suke kangarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arradina da'watahu waɗanda suke me da da'awarsa suke mata raddi suka kore ta suke karba azza'imina kadhibahu kuma waɗanda suke zaton cewa makaryaci ne shi in kun zama fi shakkin washtibahi kuna cikin kokonto da wani rikici mimma nazzalna ala abdina daga abin da muka saukarwa wannan bawa namu hal huwa haqqun aw ghayr shin gaskiya ne abin da yazo da shi ko ba gaskiya ba yace fa ha huna amrun nasifu fihi al-faysalata bainakum wa bainahum to ga wani al'amari za mu siffanta ko za mu faɗi wani lamari da zai zama shine a da zai rabe tsakaninku in kuna cewa wannan gaskiya ya zo da shi ne ko ba gaskiya ya zo da shi ba to ga wata hanya da za a gane wane ne akan gaskiya wa huwa annahu basharun mithlukum shine cewa shi mutum ne irin ku laysa bi afsahakum a laysa bi afsahikum wala bi a'lamikum wannan a wannan rubutu kenan amma a kasashen ya ce mana a wata nuskar ta wannan littafin kuma malamin mai littafin ne rubuta da kansa ya ce laisa min jinsin afa wannan kuma ta fi dacewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa a'lam wa huwa afsa a wannan al'umma duk da cewa kila ya rubuta ne yana kallon a wancan zamanin da za a zo a tambaye su wane ne fi fasaha wane ne fi ilimi ba lallai su kawo shi ba shi ne abin da yake nufi amma dai wannan magana ta fi daɗin itilaki a ce laisa min jinsin aka ba daga sama ya zo ba kuma za a faɗa da hausa sai ba daga sama yake ba ɗan uwanku ne ɗan ku ne kun kuka haife shi kun san asalin sa da kun san komai nasa kun san ma da ilimin da yake da shi in yana da ilimi ma ba shi wa antum ta'rifunahu منذ نشأ بينكم kuma ku kun san shi tun da ya tashi a tsakaninku la yaktubu wala yaqra baya rubutu baya karatu fa atakum bi kitabin sai ya zo muku da wani littafi za'ama annahu min indillahi yana cewa wannan littafi daga Allah yake wa kuntum antum ko kuma sai kuka ce innahu taqawwalahu wa karahu shi yake kire shi ya fito da shi yace Allah ne ya faɗa ma'ana ƙarya yake in ji ku taqawwala shine ka faɗi abin da mutum bai faɗa ba ka ce ya faɗa shine ma'anar sa daidai da iftira'i irin ƙarya yace fa in kana al'amru kama taqulun to idan lamarin kamar da kuke faɗa ne fa'tu bi suratin min mithli to ku zo da wata sura a irin ko daga irin wannan alqur'ani wanda ta yi kama da wannan alkur'anin da ya zo da shi irin yadda ya zo da shi kuma ku zo da wani abu irin wannan wasta'inu biman taqdiruna alayhi min a'wanikum wa shuhada'ikum ku nemi taimakon duk wanda kuke iko akan ku nemi taimakon sa na daga wanda za su iya taimaka muku da kuma masu ba ku shaida cewa eh wannan yayi kama da wannan wannan daidai yake da wannan abin da ku kawo fa inna hadha amrun yasirun alaykum domin ko wannan abu abu ne mai sauki a kanku khususan musamman ma wa antum ahlul fasahati wal khatabati wal adawati al azimati lir rasul musamman ma ku an san ku ku larabawa da fasaha mutane ne masu fasaha da iya magana dan yana cikin abin da ake yaba mutum da shi a tsakanin larabawa a ce ya iya magana wannan ba wai larabawan da ba har zuwa yanzu idan mutum ya iya bakinsa ko da wani yare ne za ga suna girmama ko wanne ko da wani irin yare ya iya za ga suna girmama cewa wannan lalle ya san abu ne to ballantana kuma yaren da ya fi kowane yare a fasaha wato larabci a kuma sannan banda wannan abu su mutane ne masu adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san shi tahaddi abin da ake cewa tahaddi shine challenge kalubale ka ce in mutum ya isa ya kawo iya to galibi idan dai aka yi wa mutum shi kuma aka yi shi cikin adawa to gaskiya idan ka ga abokin gaban nan bai amsa wannan kiran kalubalen ba bai ce tas ba kenan ko to lalle ya gaza da a ce babu adawa kawai a ce kawo kaza in ka isa da sauƙi abin in mutum ya kasa shi ke mace to amma in dai akwai adawa za a ga cewa har mutum ya mutu to ji yake an rubuta masa wani tarihin abun kunya a kansa in har bai bada wannan nasa haka ne ko ba haka to kaga kenan ashe wannan shi kadai ya ce tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a wannan surar kenan inda Allah madauki ya faɗi wannan aya cewa wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi malamai suna cewa surar farko ko kuma tahaddin farko kalubalen farko da Allah madaukake ya fare musu shine su kawo alqur'ani gaba daya wal ya'ti bi hadithin mithli in kanu sadiqin قل لئن استمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فرقم الامر يمكن. saboda a sassauta abin a za su iya ko ba za su iya ba sai aka koma kawo aka koma sura abin nan sura goma kamar yadda a cikin surat yunus da hud fa'tu bi ashri suwarin mithli mukarayati to nan kuma sai aka zo aka ƙara sakkowa ƙasa in kun kasa goma ma to ku zo ko ɗaya ma ku kawo sura guda ɗaya fa'tu bi suratin min mithlihi kaga an kasa kawo qur'ani gaba daya babu wanda ya isa ce ya kawo wani littafi da ya kama da ko kusa da alqur'ani wajen abin da ya kusa fasaha sa da balaga sa da abin da ya kusa domin qur'ani hanyoyin ijazin sa suna da yawa malamai sun rubuta wannan abin da yawa lafazin shi kansa mu'jiz abun mamaki lafazin yadda aka gina lafazin sa ka kalli lafazin alqur'ani daban yake da kowane irin littafi ai a ƙarƙashin lafazin ne har wasu mutane suka fito da wata aƙida ba saboda wani abin da suke faɗa ɗin ba gaske bane to amma sai suka gina wata aƙida akan wannan masu maganar cewa alƙur'ani akwai wani sirri da aka gina shi a cikinsa an gina shi akan wani sirri da aka gina shi akan lambar goma sha tara kila kun taɓa jin wani ko Ahmad Didat yana da wani littafi da ya rubuta alƙur'an da an sunnat miracle a ciki ya kawo wannan abu ya samo shi ne daga wani mutumi shi ma na yan masu aƙidar batiniya ya bi ƙur'ani ya lissafa adadin haruffansa ya ga lambar da za a samu za ta iya rabuwa da goma sha tara ba tare da an samu rage ba ya bi adadin surorinsa ɗari da goma sha hudu in ka raba ɗari da goma sha hudu da sha tara za su ya shiga daidai ba tare da an samu rage masu mathematics ko abin nan kun san da ake nufi da ko yau haka nan adadin harufan bismillahir rahmanir rahim harufa goma sha tara sannan ka go adadin shi kansa bismillahir rahmanir rahim guda nawa ne a Qur'ani suna ce shi yana faɗar cewa kowace sura tana da bismillahir rahmanir rahim ko har zuwa kul a'udhu bi rabbin nas daga fatiha sai bara'atu ce ba ta da shi to shine kaga bismillahir rahmanir ta zama 113 to sai ga ta can a cikin suratul naml sai aka nemi ta innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir har suke cewa an ciko wannan ne an faɗe da ne dan ya cika wancan lissafin yadda dai za ta iya zama divisible by 19 kuma divisible za a iya raba ta da goma sha tara ba tare da su haka suka ce har suratul nun suratul nun wannan abin nan nun wal qalam wa ma yasturun in ka lissafa adadin nunin da ke ciki adadin za ka raba da goma sha tara babu goma in ka je qaf haka suratul qaf qaful qur'anil majid ita ma haka adadin qafun da take ciki za ka raba da goma sha tara babu goma waɗannan abubuwan abun mamaki shi yasa lafazin zai zama lafazi ne wanda babu mai iya kawo da irin ba mai iya kawo irinsa da irin wannan tsari kuma ba zai yi a ce wato wani abu ne da haka aka same shi haka kawai abuwan wai kamar a ce coincidence haka sa'a kawai aka ci ya fito haka yawwa galibi coincidence yakan kasance a abubuwa kaɗan ɗaya ko biyu amma ya zama da irin wannan sura haka gaba ɗaya adadin ayoyi adadin surori haka zo ka duba harufa na cikin wata sura da wata sura wannan abun ba zai zama daga haka sa'a kawai aka ji aka same shi lalle ya zama da ilimi aka gina shi to amma wasu mutane ba su tsaya kan iya wannan lafazin ba ko kuma nuna wannan mu'ujirin ta wannan goma sha tara din ba sai suka wuce suka lakala abin ya zama wata aƙida yanzu akwai masu aƙidar da suke ƙudurce kusan su kai wannan harafin ko kuma wannan lambar 19 nan goma sha tara ta zama kamar wani abin bauta abin bauta ku ga da bid'a take shigo wa mutane wai idan mutum abu ya bashi mamaki maimakon ya bashi iya inda yake to kuma sai ya kuduto wasu abubuwa ya yi kaba a tashi mutumin da Ahmad Dida da ko wannan abu a wurin sa yana cikin masu irin wannan abu ko ga ba daidai bane mu'jiza mu'jiza sawa'u ko da wannan ko ba wannan mu'jiza to amma Allah madaukaki ya yi amfani da wannan abubuwa ya tabbatar dan wanda ke son ya gwada ya lissafa kuma ya ga waɗannan abubuwa ko da ba akwai wasu ayoyin da ya faɗa na masa ya kai shekara wajen ina jin da na kan kitab ya daɗe da kwarai fiye da ashirin da yawa to wannan alafazi ke haka nan qur'ani a ma'anoninsa akwai mu'jiza sannan a labaran da yake bayarwa na gaibi akwai mu'jiza ya faɗi abu zai faru kuma ya zo ya faru ga abubuwa da dama da Allah madauki ba mu labari a cikin alqur'ani cewa za su faru wannan abin ya faru suna nan suna ta faruwa wasu kuma sun riga sun gama faruwa daga cikin abin da ibn kasir yake kawowa na wanda yake kawowa na tabbatar da irin wannan abu ya yi amfani da farkon suratul ruh farkon suratul ruh Allah madauke sai alif lam mim gulibatir rum ko fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء wannan farkon sura ɗin ibn kathir yake cewa akwai abubuwa da yawa a cikin mu'jiza yana cikin mu'jizozin da aka faɗe su a qur'ani muka ga hakikanin su tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce da wannan wannan abin ya faru sun ce lokacin sarkin farisa sabo sunansa sabo da lokacin herakl shi kuma shi ne sarkin rum in an ce rum a lokacin nan suna nufin daular byzantine wanda take a waje asham ba ana nufin italiya ba yawwa allah madaukaki ya ba da labari an yi wani yaƙi a wani wuri aka ci nasara akan rumawa farisawa ne suka zo suka ci nasara a kan rumawa shi ne Allah ya ba da labari kuma cewa su ma za su zo su yi galaba su ya galibu ko za su ci nasara za su yi galaba a kan farisa to wannan abun faruwar wani abu malaman tarihi sun tabbatar cewa wannan abu ya faru ne a wancan lokaci shekara ɗari shida da goma sha hudu na miladiyya shine daidai lokacin farkon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka go wasu mutane suka zo su kawo wa abubakar radiyallahu anhu labari cewa ga musulmi musulmi suna farin ciki ai suna bakin ciki cewa an ci roma da yaki kuma suwa suka ci roma da yaki farisa me yasa musulmi za su yi farin ciki saboda rumawa ahal kitab ahal kitab sun fi kusa da musulmi fiye da mushrikai su kuma farisa mushrikai ne masu bautar wuta kaga musulmi zai bakin ciki ga wani mai alaka da annabta an rinjaye shi a yaki shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abubakar ka ce musu su ma za su rinjaye ma'ana wani lokaci zai zo za su rinjaye sai Allah madauki ya saukar da wannan aya alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bi'si shi abubakar ya je ga mutane sai ya ce tunda an ce fi bid'i sinin sai ya ce to mun ba ku shekara biyar har yake cewa a sa wani abu ku kawo mu mu kawo ma'ana kai za a sa wani abu wanda duk gaskiya ta zo bangaren sa to za a ba shi wata kyauta ja'iza haka aka sa misali kamar musabaka in har rumawa sun zo sun yi tuma sun rama sun ci wannan yaƙi to za ku ba mu wannan in kuma ba a yi ba za mu ba ku kun fahimci wannan to shine sai shekara biyar yace sai abokan da ya zo ba zaman sai ta shekara biyar shekara biyar ta zo ta wuce abin mai faru ba sai da hukumar da Allah cewa ga cikin mutane ba suna cewa ba sai ta adama Allah sallallahu alaihi wasallam sai adama ba ta aka maka shekara biyar bid'u isnin ne in aka ce bid'u bid'u shine duk abin da bai kai goma ba daga uku duk abin da bai kai goma ka ga musu kuma ya koma ya ga musu a saurara a sake saurara ba dade ba kuwa sai aka sami wannan nasara romawa suka zo suka yi nasara akan farisa kuma musulmi suka yi farin ciki a lokacin har kuma suka ƙara farin ciki bayan lokacin da su suka zo suka ci nasara har yanzu musulmi kenan suka ci nasara akan farisa a zamanin umar ibn khattab radiyallahu anhu to abin da malamai suke cewa wasu malamai masu bincike akan wannan fanni na ijazul qur'an ijazul qur'an ma'ana tabbatar da cewa qur'ani mu'jiza ne ya zama wani ilimi fanni ne na fage ne yanzu ana ta rubuce rubuce a kansa ko wasu mutane da sun karanci ilmomi na zamani kuma suna kokari su yi binciken wasu abubuwa da Allah ya faɗa cikin Alkur'ani su tabbatar da gaske su saboda a tabbatar da cewa eh wannan abin ya faru tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansa gashi kuma bai faru ba sai yanzu ashe Qur'ani gaskiya ne wannan abun yana amfani musamman gun wasu daga cikin waɗanda wannan ilimin ya kai musu ko suna fahimtar sa wanda suka yi boko mai nufi suka kai suka yi science engineering geologist da yawa suna da maganganu akan wannan da in suka ji irin wannan yana ɗaukar hankali akwai wani mutumi da zaglolin nafiyar yana da website a intanet yana da yawan rubuce-rubuce da lakcoci akan irin waɗannan abubuwa akwai abin da ya faɗa dangane da wannan ayar ma yake cewa an yi bincike adnal ardi din nan da aka faɗa a cikin wannan suratul ruh to fi adnal ardi a cikin al-bahr al-mayyit wajen jordan a nan ne wurin yake wai shine a akfabu al-yabisa abin da yake yafi kowanne ƙasa ko duniya ana raba ta gida biyu akwai ruwa akwai kuma inda ba ruwa ba ko mafi yawan ƙasa ruwa ne inda muke yawo akai ina shine inda ba ruwa ba to shi ake cewa al-yabisa ma'ana ƙasar da ba ruwa ba to inda yafi zurfi yafi yin ƙasa sosai al-yabisa shine wannan wuri din ana ce masa mantaqatul abwar a wajen yoda yace an yi bincike an tabbatar malaman tarihi sun faɗi cewa a nan ne aka yi wannan yaƙi tsakanin Farisu da Rum kuma Farisu suka ci Rum shine Allah mai ba da wannan labari yace shi ake nufi da fi adnal ardi adnal ardi yace kasar inda kasa ta fi zurfi ko kuma a fassarorin da malamai suka yi suka ce adnal ardi ana nufin kasar da ta fi kusa da Sham ko su ce kasar da ta fi kusa da Aljazeeratul Arabiyya kusa da Makka kowanne istihadi shi kansa wannan din istihadi ne ba lalle zama haka shi sa wasu malamai suke cewa wannan abubuwan gaskiya ne suna taimakawa suna amfani ga waɗanda irin wannan abin suka damu da shi amma ba lalle zama shine hakikanin abin da ya faru Allah ya samu dace amma dai fannin ijazul qur'an yana cikin fannoni da malamai suka rubutu da yawa a cikin sa kuma ba laifi ɗalibin ilimi in ya so ya nemi ƙarin ilimi a kai misali akwai littafin alfafabi wanda ya rasu hijira a misala salama tana ɗari uku da tamanin da takwas sunansa bayani ijazin qur'an yana cikin littafai na farko da aka rubuta a wannan fage ijazin qur'an ma'ana abubuwan mu'ujizin da mu'ujizozin da suke cikin alqur'ani akwai kuma ar-rumani annuka cikin qur'an da ya rubuta shi kuma ya rasu ɗari uku da tamanin da shida shekarar da ibn abi zaid al-qirawani ya rasu albaƙin lami wanda ya da su ɗari hudu da uku shi ma da nasa littafin ijazul qur'an wani na cikin littafai da suke da faɗi kuma da kyau sosai wajen wannan fagen kulliyatul qur'an a jami'ar madina yana cikin littafan da ake koyarwa wajen wannan abin nan da ya shafi ijazul qur'an ina ji na taɓa ba mu labarin kuma wani littafin da shi ya rubuta sunansa al-intisar lil qur'an ko ko ba nan bane za ku ce ba a nan ba ni ina da kuma a nan shakalin a nan masallaci yana da littafi al-intisar lil qur'an da ya rubuta shi shi kuma ya kawo tarihin rubuta alqur'ani da duk wasu hujjoji da suke kore abin da masu tuhumar alqur'ani musamman abin da ya shafi tarihin tara alqur'ani da sukar sahabbai da wasu suke akan cewa an cire wasu abubuwa an rage wasu abubuwa ya bi su ba inda za ka samu amsar wannan abin irin wannan littafi mujalladi biyu ne kuma mai kyau maka da wasu a riyab suka buga shi akwai shi a kwamfuta kuma da wanda yake so akwai kuma abdulkahir al-jurjani dari hudu da saba'in da ɗaya da shi kuma yana da nasa littafin الرسالة الشافية في إيجاد القرآن waɗannan littafan suna taimakawa wajen mutum ya san wannan wajen yana taimakawa musamman wajen wa'azi ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba musamman wanda suke lakcoci da turanci za su gaya ma waɗanda ba musulmi ba su ja hankalinsu to yana da kyau karanta irin waɗannan littafan zai amfane ka wajen lokacin da kake muƙarana tsakanin littafan waɗancan mutanen ko yahudawa da littafan kirista kuma ka yi mukaran nasu da alƙur'ani wani mutumin faransa maurice bokai daga cikin dalilin da ya sa ya musulunta shine wannan mukaran da ya rubuta ko da kafin ya rubuta mukaran a 1982 ya musulunta suna cewa dalilin musuluntarsa abin da ya karanta na isar halaka fir'auna cewa Allah mabuki ya ce ya bar jikinsa yadda yake domin ya zama ibra ko an bar jikin fir'auna don ya zama ibra kuma ya je misra aka nuna masa a cikin wani cikin fir'auna to wannan abin da yadda aka yadda ya samu cewa misrawa suna da hanyoyi na preserving su tsare abu ya tsaya yadda yake ba tare da ya lalace shi ake cewa preservation ko a tsare abu ya tsaya yadda yake yace suna da irin wannan hanyar tuntuni za a iya ajiye abu kuma ya gudu duk da wasu mutane suna kokwantar shi wannan da ake zuwa a gan shi din shine fir'aunan da suke ko ba shine fir'aunan da suke ba babban abu da yake ciki shine yana cikin wannan dadewar abun da aka aje gawar da aka aje ta tun wani zamani ne ko kuma ta kawo shi abin da ya sa shi ta bincike ta bincike har ya ga wannan abun har ya musulunta a Najeriya cikin shine irin waɗannan abubuwa ya kuma rubuta littafin akan wannan matsalar ya yi mukarana ya ce da bible da qur'an ko da bible da qur'an and science ina littafin kenan haka fassara turancin asali da faransanci ya rubuta an fassara shi zuwa larabci kuma yi bayanin binciken da yi mai zurfi akan abubuwa na sciences da aka same su suka tabbata ba a san su ba sai zamanin yanzu bayan kuma gashi a qur'ani Allah mai ya ba mu labarin tutu irin su waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy daga ruwa muka halitta duk wani abu mai rai mutane da yawa sun ake fassara wannan mai rai din iya dan adam haka suke kallo to amma ba iya dan adam ba duk wani living thing ake nufi duk abu mai rai to daga asalin sa ruwa ne suka bincike suka bincike sai yanzu suka gano kuma da shi ma Ahmad da ya samu wannan maganar bayan ya magana akan nashi ya kawo irin wannan rubutun shi ma yake cewa masu masu ilimin biology da makamantansu suna faɗar cewa asalin mutum an samo shi ne da ruwa shine har ake ba su labari ko ai ko wani mutumi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ya ba da wannan labari cewa abin ne sai sai sai da jirgi a cikin kwakwam ai ba zai yi ba mu ma ba su dubu shekara hamsin da gano wannan baya za a ce a ce ga wani mutumin balaraban kauye ya samo irin wannan labari ko kuma ya samo wannan hakika din ya ambace ta a cikin wato littafin to irin waɗannan sun tattara su da yawa kuma suka zama dalilai akwai waɗanda suka musulunta saboda wannan kasa shi bature daga cikin abin da ya yarda da shi ya ga abu kuru ba da ba dama a duniya ko ba ba musamman in dai abin da za a iya gwadawa a duniya ga shi an gwada an gani sai kafa da Qur'ani sai karanta sai ga yadda abin sai ka gaskiya a nan akwai gaskiya dan haka za ka cewa da yawa daga cikin kuɗin suka karanta irin wannan suna musulunci saboda su amma su da gaske take ba irin mu bane za a nuna mutum hujja ga dalili kuruku ga Qur'ani ga sunna sai su yi iyayen da kakanni wani wai ba haka suka tashi iyayen nan da kakanni ina da mun magana musamman mu a tsakanin mu nan tsari na Hausawa kowa ka bi jiki kakan na daya na biyu na uku ka tafi hudu ko biyar sai ka samu ba ko ba ka wanda zai gaya maka kakansa na kusa shi ne zai kokari ya gaya maka hudu ko uku ila a samu biyar kuma ka ji duk a daular dan godiyo amma duk abin da yake bayan wannan zai ka samu matsala azami ba ba musulmi ne abin alfahari ne ba musulmi amma ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya maka in ana zancen ma tsufa ne waye fi tsufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko kakanka eh kada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dade kuma haka su irin yadda suke yi kenan amma mu da karatun ma mun kasa tsayawa shi yasa wallahi ina jin hankali wallahi ba da wasa ba mu dage mu yi karatu karatu ba haka dan karamin karatu ko mutum ya fara ce aji Allah mu ya hore mana kokolwa sai kun fita za ku ga irin kokwalen da mutum lecture da ke samu zai yi wancan zafi ya faɗi abubuwa irin waɗannan ko lokaci da a 1999 da Clinton ya zo nan saka suke ganawa da Obama farkon hawan Obama yake cewa a America akwai likitoci 'yan Najeriya mutum dubu a cikin da ya ga a labaran nan duk lokacin kaga ashe ba kwakwale ne ba mu amma zama muke ba maka musamman mu musulmi in ka je ka binciki waɗannan dubu ashirin ɗin da wahala ka sami adadi mai yawa daga cikin musulmi dan sai kuma a rayuwar mu kowa ya fara ɗaya sakandare bai samu sakandaren ba a ci ba sosai kuma sannan sai a wuce gaba ya gagara wanda ya ci din ma sai yana neman wani bari ya aiki yana samun aiki kuma sai a ce aure iyali su zo su bakin aure ake ba amma mutumin da yake da hadafi a rayuwarsa to baya tsayawa ya zama karamin mutum ina fatan mun fahimci wannan a dage a yi karatu a kowanne fanni zancen masu cewa kar a boko haram ne da sauransu ko a ji wannan magana ba su da asali na a shari'a na a komai ko a hankali ba saka a tsaya a yi karatun nan a kowanne fage a yi fice ficen da ya kamata a ce ga musulmi wani muna da injiniyoyi iri kaza muna da masu kaza iri kaza muna da likitoci iri kaza wani abin alfahari ita rayuwar ta duniya tun da dai sai mun rayu ba za mu ce a shi kenan mu koma ɗakuna shi kenan ba abin da zaɓi mu fito masallaci mu sallah mu koma gida mu zauna da ɗan ƙaramin abu wannan baya wadatarwa tun da dai za mu rayu a duniyar nan kuma ba a gaya mana iyalan da za mu mutu ba to dole mu gyara yadda za mu rayu yadda za mu rayu kuma ita ce mai wannan karatu a zamanin yanzu ba abin da za ka yi idan ba ilimin nan ba a kowane ɓangare haka ɓangaren addini a samu a yi fice yadda ya kamata a yi karatu a fahimci yadda karatu yake hakikatan kuma da zai amfani da al'umma Allah mutum ya samu dace shi yasa za ga daga cikin maganganu irin waɗannan mutane na turo wasu da na so in gaya mana saboda su suna kallon abubuwa wato za ka ce da adalci wasu daga cikin su akwai mutane za ka turawa ba su musulunta ba akwai wani asa adbari yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fassara alƙur'ani da girma yana cewa shi idan ya karanta alkur'ani ko kuma idan yana sauraron qur'ani ana karanta shi da larabci yake sai ji kamar yana jin zuciyarsa sai ake bugawa it pulse din na cikin zuciyar mutum shi yake ji kamar nasa ne yake bugawa ba don komai ba saboda shi qur'ani shi kadai ne littafin da zaka same shi ana karanta shi ba ka fahimtar sa amma kana jin girman to shi abin da yake faɗa ko da ke wannan wani ne ana ce masa Goten ba shi wancan ba Goten shi kuma wani mutumin Germany ne yake cewa wal Qur'anu kitabul kutubi li Qur'ani littafin littattafai ne ma'ana kamar shine mafi girman dukkan littattafai ba su daya a duniya sannan sai wa inni a'taqidu hada wannan abin da na faɗa haka nake imani da shi kama ya ataqidu kullu muslim kuma da duk wani musulmi yake kullawa yake imana yake yarda da shi ai duk musulmi yana jin cewa babu littafin da yake alqur'ani ko ba haka bane to yace ni ma a zuciyata yace duk da shi ba musulmi bane yace wallahi shi ma haka yake cewa duk duniya ba a yi littafi irin alqur'ani wani mutumin jamani ne daga cikin irin wanda ake cewa mustashriqun orientalist masu zuwa su karanta musulunci dan su ga me yake cikin sa ko dai mai ma manufarsu su dai karanta a to shine sai yake cewa wa ana kullama qara'tu alquran yace ni duk lokacin da na karanta alqur'ani sha'urtu anna ruhi tahtazu dakhila jismi duk lokacin da na karanta alqur'ani sai in ji raina kamar yana motsawa a cikin jikina to wani kuma har yake cewa shi bai taba ganin wani littafi ko yace babu in the history of revelation kamar da yake cewa babu wani littafi da ya tsaya yadda yake intact kuma kamar yadda yake tun lokacin da aka saukar da shi har zuwa yau aka yake da harufansa yace banda qur'ani babu wani littafi kuma duk wannan ba mutum ɗaya ne musulmi a cikin da yake gani mun fahimci wannan ba musulmi ba ne suka karanta alqur'ani kaga ya nuna cewa sun yi karatun qur'ani karatu na fahimta sun fahimci me ake so a fahimta in an karanta alqur'ani to balantana kai duba yanzu mu yadda muke sakaci da mu tsaya musamman haƙiƙanin mai Allah ke faɗa larabcin nan mu kowa ya dage ya koye shi mun kasa har wasa muke masa muna wani injiri wani shayi ba zan ce dai ko sunansa injiri ba amma dai haka kuma an mutum ya iya larabci a kaji shayi a bakin wani amma ba ma damuwa mutum ina mu kafa makaranta mu kira malami ya zo ya koya mana mu ɗauki nauyin komai duk yadda za mu karatu mu yi mu karanta larabcin mu fahimci ne Allah mada suke faɗa mu karanta littafan tafsiri mu ga me ake faɗa har yanzu ba shi ko yau mu karanta larabcin nan mu iya shi ta yadda idan muka karanta maganar Allah mada suke za mu fahimce ta yadda ya kamata har ya zama cewa mun yi tadabbur kun ga wannan fassara fa ko su suka fassara bayan su iya larabci ko kuma wani ne ya fassara sun karanta fassara har suka gano wannan ilimi ina ji na taɓa baku labarin wani kuma kan ku ce na suka ko yau da labarai na taɓa baku labarin likitan da ya musulunta ina jin a musulunta a don makon wani mutumin mutumin amerika likita ne na ido bayan shi likitan ido ne kuma a sojan amerika sai da ya shekara takwas shine shugaban bangaren ido na asibitin sojojin amerika gaba ɗaya na sama to ana nan wata ran sai yarsa ba ta da lafiya da aka haifi yarsa ɗan kwanaki sai aka tana da ciwon zuci likitoci suka yi bincike aka yi bincike aka yi bincike aka ga cewa ai ciwon nan mai tsanani ne har suka ba shi cewa da wahala ta rubuta kwana uku za ta mutu shi ne haka yake tashi yarsa ta fara kenan ya damu lokacin ba musulmi bane shi ba ina ba ku labarin ne a wancan lokaci shi ne a lokacin ya ce shi kuwa gaskiya ba zai ji daɗi a sai ta rasu shi ne ya zo karan farko ya ce ya addu'a ya roƙi Allah ne ya ce shi dai ya san an haife shi a gidan kiristanci amma shi ba ba ka iya kiran sa ya damu da kiristancin yadda ya kamata dan duniya ne kawai rayuwar su sai ya tsaya ya ce ya Allah in har ka warkar min da wannan yarinya ni kuma zan bincike addinin ka na gaskiya bai faɗi sunan addini zai bincike akan addini ya koma ya rika addini yadda ya kamata dan yana ji shi ba mai addini bane ne Allah kuma da yake Allah sai amsa masa yace bayan kwana biyu da yin wannan addu'a yana zuwa duba yarinya sai ga an ce ba a ga abin da ta saba yi na alamun kuka da damuwa da ciwon sai ta an sai ta abinci yace wallahi likitoci suna bincika wannan ina ga muku ya rubuta wannan labarin nasa a site ne kuma mun zauna da shi ya ban labarin ni da shi to a ƙarshe sai ya ce sai likitoci suka suka bincike suka samu abin da suka ce wallahi yarinyar nan dai kamar kwata-kwata ba ta taɓa yin ciwon babu shi kuma babu alama ana gaya masa sun ce to lalle wannan alama ce ya tabbatar da Allah nan akwai shi na farko ke sannan kuma wannan alkawari kamar alkawari ne wannan addu'a da yayi to Allah ya cika nasa alkawarin shi yanzu ba zai cika nasa shi ne ya kama karatu ya karatu ya shekara da shekaru yana aikin sa na likita a Amerika yana kuma wannan bincike ita karanta duk abin da zai iya na littafan turanci da aka rubuta a kan kiristanci ya karanta ya karanta yahudanci ya karanta addinin buda ya karanta addinin indiya ya karanta confucianism na china ya ce duk abin da yake addini ne mejo addinan nan manya da ake jin suna da manya su ya karanta can yake sai wani ɗan uwa haka wani ya taɓa sanin da haka yana da shi yace ya kawo masa kwafi na kurkan na fassara da turanci yace ya fara karanta ya fara karanta yace yana karantawa yace ko rabi bai je ba sai tsaya ce anan an saka shi kenan a lokacin sai ya tafi ya nemi musulmi ya tafi shi kenan shi ba abin da yake so shi ne musulmi kuma Allah madaukakin ya shirye shi ya sami musulmi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ne sababin musulunci aka ba kuma to ya za a yi uwar ya kace ba ta san zancen ba inda ita ba ta yadda musulunci uban sa ma ta bai yadda musulunci uban sa ma ta shi kowa ya ba shi ba shi har abu da kowa ya kare kansa mata ta ce a ba ta yarta yan nan da saboda ita aka samu wannan abu ta kai shi kotu kotu ta yanke hukunci kuma da kuka sani kuma dai dama tun da karama sai ko a musulunci haka ne ba matsala ba aka hukunci cewa ita za ta rike dari shi ne ya tashi babu uba ya sallame shi ba mata ko ba gaba ba kuma yar da saboda ita wannan abin ba amma saboda ƙarfin imani Allah madauki ta mutum shi bayan ya zauna wani lokaci a Ingila sai resign ya bar aikin nasa soja fa soja ne na America shekara takwas shine head of department na ophthalmology abin da ya shafi ciwon ya bar aikin nan ya komo madina ko na asibiti a madina ana sanar da mustashfal maghrib sashen magribi yana cikin mafi kyawawan asibiti ko ba asibiti da asibitin da ya kai shi kyau da ido sai da rage ba yana da shi a indiya da riyad da makka da madina to sai da shi a madina ke so har zuwa yau din nan yana nan kuma ya yi rubuce rubuce mun zauna da shi mun zauna ni gidan sa sai wajen biyu ko yana ban labarin da kansa ya rubuta wani littafi akan abin da nake so in faɗa da mashi yadda su irin waɗannan mutane in suka karbi gaskiya to ba irin mu bane sai kuma a koma a sayan take sai a ji daɗin duniya sai ci gaba da rubuce rubuce da bincike akan musulunci littafin da ya rubuta akan sunan shi the first and final commandment wajen shafi ɗari shida ne ya rubuta comparison ya rubuta comparative religion haka muqaranatul adiyan ma'ana muqarana tsakanin musulunci da yahudanci da kiristanci akan arkanin imanin sitta ko al'imanu billah ko ya bayani ya yake abun musulmi ya yake abun yahuda ya yake abun kirista tunda ya karanta dinin tafsir su yanzu ya fahimci abubuwa ya zo kuma ya karanta ya yi ababin mala'iku annabawa da sauransu rukunan imanin nan dai guda shida sai da yi wannan sai da kai shafi ɗari shida littafin ni a abubuwan da na karanta na comparative religion da turanci da wanda ba na turanci ba ban ga littafi mai kyan wannan ba kuma sai zai canza shi ya raba shi gida biyu da guarded da kuma divided haka ya sa mata Allah ya ba shi fasaha ta turanci ta mamaki waɗanda suka iya turanci duk sun testifying cewa sun sun ba da shaida akan cewa abinda wannan mutum ya rubuta gaskiya ba yanzu littafin nasa ana sai da shi a America wurare da yawa kuma mutane da yawa wasu ma har sun musulmi wannan ba a shekara nawa ku zo ka wani labari ne na can baya yanzu zaman ka madina bai fi shekara ba takwas ko tara kun ga dukkan labarin bai kai shekara ashirin ba ko da auku ba mana sai shekara ashirin shekara goma sha ɗaya ne da faruwar abu da musuluntarsa da ilimin da ya yi da wannan rubutu ne sai ga ka an haife ka a musulunci karanta larabci ka iya ka karanta turanci ya gagara ka rubuta komai ma ko fassara fatiha da hausa ka raba ƴan unguwarku ko ba kuma muna da wannan basiran ma mun irin wannan abu ba ba ba haka ne dan haka gaskiya ina jin hankalin mu dai karatu kowane iri ne mu dai mu shi akwai amfani da mu dai kada mu rena har kawai cewa wannan kuma shi karatu ne ne babu je ka karanto ko ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya tada sahabin sai ne koyo yaren Ibriya ba kwana goma sha biyar ne iya shi kuma duba saboda kwakwalwa kowane kun gani yaren ibriya yaren suwa yaren yahudawa ne shi ne za a lokaci zo ka je ka koyi yaren yahudawa sai su kan nan da bata lokaci kowanne karatu ne wasu su wannan ya je wannan wannan ya je wancan wannan ya je wancan kaga akwai amfani da ni amma zama haka kawai ba a karatu gaskiya shi yasa za mu zauna a yi ta gara mana kwakwalwa kowa sai kawo abin da zai ce musulunci ne zai ba biyu sai ka ji kamar ya fi karfin hujja sai kuma gobe sai zo wani so ya sake kada ka can sai bi sai ka bi shi saboda baka tsaya kai karatu ka fanci ne kamar ya kamata da Allah mu fita daga wannan hali rayuwar nan da nake ta bakin ciki akan ta da damuwa akan ta rayuwar bahaushe ta Allah ba ku mu samu mu cire ta daga zuciyar mu mu zauna mu yaƙi zuciyar mu mu yi karatu mu fidda al'ummar mu daga damuwa mu fidda kanmu daga kaskanci duk abin da zai amfane mu a rayuwa da kuma lahira mu za mu ga shi muke amma mu zauna kullum ga abubuwan sabo sai karuwa sai talabijin nan gidan kowa ko ba ka wani dish din nan gashi kowa ya zama ruwan dare kuma da wahala ka sami mutumin da yake daga safe zuwa dare eh ko shi ko matarsa ko ɗansa zai ga abin da yake bai halatta ko ba ka wani ba wani abubuwan kuma su waɗancan mutanen da suka faɗo mana wannan abin sun kaɗo wasu suka mai da shi da sauƙi da araha ba don komai saboda su kau da mu da kansu su kuma suna can masu yin ɓarnarsu suna nan barna suke yi amma kuma wanda ba barna suke ba suna nan za ka amfanin su a cikin al'umma to amma mu yanzu ka je ka ga waɗanda suke amfanar al'umman ma kai kokarin ka zakulo waɗanda ba sa yin wannan barna ce sai ka shawa hakan kuma ku kun ga dan adam fa shike bayan taimakon Allah madaukaki to shi ke kokari fa ya fidda kansa bayan taimakon Allah ma'ana Allah shine asali ya cire mutum daga damuwa to amma idan ka zauna kawai kana so wai abu ya gyara kansa to gaskiya mafarki kike mu dai al'ummar nan tamu ta bahaushe ta bafulatani ko ɗan arewa ko ka ce musulmi idan ba mu gyara abubuwa ba wallahi kullum a cikin damuwa da mutum ke zama yau surutu da muke yan kudu sun danne mu yan kaza sun wane zance ne idan har ba mu zauna mun yi waɗannan abubuwan da dole da su sai rayuwar nan yau rayuwar duniya haka take idan muka zauna muka aje ta gefe ba mu shiga cikin abin da zai amfane mu ba mu muka mai da kanmu baya ina fata mun fahimci wannan yau za ka duk wani yaudara da za a kawo mutum a hana shi wannan irin tunani ya kamata da Allah ya shige ai ga shi ne kada bi bambancin wanda ya karatun da wanda bai ba matukar abin da zaka ce da kila shi ne yana shiga wata hanya da ba daidai ba kai kai kokari ka shiga kai karatun kuma ka shiga hanya ba da ba daidai ba haka ne kuma Allah ma ku tunje zancen tahaddin alqur'ani ne kai mu ko to alqur'ani gaskiya ilimi ne a cikin sa mai rayar da zukata yawa ya kamata in mun karanta shi to ya zaburar da mu mu canza halin halin bara halin takaici wannan abin wa ku yi hakuri ina nanata shi wallahi zaman da mutum yake yi a waje yana ba shi dama ya kallo abubuwa daga nesa kuma duk abin da kake kan kallo shi daga nesa ka fi masa adalci kuma ka fi kallon sa yadda ya kamata ka yi damuwar da muke da ita idan kana zaune ko a maka ko a madina kana ganin yadda mutanen mu su ne bara nan a kore su in dai ka ga mace tana tsintar kayan bola kana yin hausa za ta amsa maka wannan koren uwa babu kada maka yanzu ko abinan a kama abinan a kama kuma nan wasu suna nan suna ta alfahari ai hajiya wanki tana can tana maka da ƴan uwanki da wane ne tana yowa aike aike aike da da da da za ta aiko aikon kayan bai wuce da abin da za ta tana shine ai auren ɗa ko auren jika cikin da ba manufa a rayuwa muna cikin kaskanci muna kaskanci wala idan ba a tashi an gyara abubuwan ba da karatu da kuma ba wa shugabannin shawarwarin da suka dace su ma a hana irin waɗannan abubuwa din a daina daga can din a yaƙo abin a daina wannan ba cewa ko iya ka ji a rubutu duk inda ka je in ka zama mai bara to in akwai wani wanda ba ba hauje ba to ɗaya ne cikin ɗari ko ba haka ba in dai bara ce duba jiye da aka samu wai har addini ake ɗaukar barar idan mutum ya samu wata tawaya a jikinsa ya zama kuturu ko makaho shi ke sai a ce ai bara ne sai a tura shi ba har idan bai ba sai a ce to wai wai wai wai shi a nan zaka samu na annabi in ba haka ba ka zauna ba za ka samu albarka ba a rayuwa ba mai ɗaukar nauyin wani abu nasa ko a sa a koya masa wani abu Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh shi ne mutu na saudi arabia shekarun baya can tun zan ce tun zamanin bayan abdulaziz ko zamanin ba zai tuna ba kun san ya yake makaho har zuwa yau kuma duk shugaban malamai na ƙasar saudi makaho tun daga kansa ba a yi wani ba wai saboda makafin suka fito ba yauwa a'a saboda masu ilimin su wanda suka hada ga ilimi ga tsoron Allah irin waɗannan mutanen ba a sami irin su Muhammad bin Ibrahim bayan za a samu bin Baz shine kuka mafi yawan kuka fi ko da kuma na yanzu Abdul Aziz bin Abdul Ali dukkan su ba mai gani amma suka yi karatu suka haddace suka haddace Qur'ani su suna kana su karanta su suka karanta hadisai a gaban malamai suka zama abin da suka faɗi suka zama manyan alƙalai kuma suka zama su suke ba da fatawa abu kaza halin ne ko abu kaza haram ne duk abin da za a yi a ƙasar su ne kuma haka za ka sami can malaman makaranta da yawa na san malaman makaranta makaranta a cikin misalin da duniya makafi da yawa su samu kuma su ɗin su je makarantun makafi ne aka koya musu tun daga alifin babu har aka haddace suka haddace qur'ani har suka karanta duk abin da suka karanta bayan sun makaranta bayan sun makaranta amma kuma duk da haka sun zo sun zama productive a cikin mutane ma'ana sun zama suna amfani suna intaji suna amfani da al'umma to kun ga gaskiya mu wannan tunanin na mu zauna da lalaci da babu karatu kowa idan ya gama sakandare shi kenan zai zauna tsammanin ya gama rayuwa gaskiya sai mun canza wannan in zai ce maka ai yayi hadisi yau yayi digirin ma bai samu aiki ba je ka ci gaba in ka zo baka samu aiki ba sai kai wani karatu da arin ma ana ba mu labari mutum nawa ne suka gama jami'a a cikin musulmi da za a bada adadin adadin kawai a tara shi a ce wanda sun gama jami'a cikin musulmin Najeriya ko kusa ko alama ko ko goma cikin ɗari na gina ba cikin mutanen Najeriya wanda za a ce suna da karatun jami'a wanda ya cancanta. Usman Faruk group captain yau wajen sati uku a wani taro yake faɗar cewa lokacin da yana tsohon gwamnan lardin sokoto ta da yake ba mu labari kamar yadda aka wuta yace wanda suka gama karatun jami'a a area sokoto gaba ɗaya a lokacin da mutum hudu mutum hudu kawai suke da wato digiri sun gama karatun jami'a duk sokoto in za ka in za ka ce maka sokoto ta da ana nufin sokoto ko da zamfara da kebbi to mutum hudu ne kawai suka graduate suka karatun jami'a a wani lokaci duka duka a lokacin ubasan murtala wannan farkon samunci ko ba lokacin ne yayin nan to amma ka duba yanzu an dan samu ci gaba amma duk da haka in ka kwatanta da da yadda yan kudu suke kwata kwata abin ba kai ko bukatar mu canza mu canza mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu lalle a tashi a karatu duba yanzu yadda ko karatun addini waɗanda suka karanta boko ai za ka ga in ka zo kana kwatanta wanda suka fi fahimta a cikin suna cikin wanda suka fi fahimta wanda suke boko ka kwatanta ka gani hatta karatun addini za ka ce suna da kokari dan da na ga wannan yana da yana medicine ya hadisa alqur'ani wannan yana engineering ya hadisa alqur'ani ko ba ka ake samu to amma mutum ne zauna shi ba wannan din ba ba wannan din ba ne za ka haɗa a yi bokon nan a yi kuma karatun addini kowanne ne kar a wasa ne da wannan za mu tsare mutunci mu bayan taimakon Allah sun Allah da da'imin bai kamata mu dole ba mu neman sa Allah mu dace shi sun gama da wannan to mu shi lokacin ba Qur'ani ba yana cewa ya ma asharal mu'anidin lir rasul a mun wuce wannan ko yawa yace fa in kana fa in jitum ko yawa yace fa in jitum bi suratin min mithlih in kuka zo da wata sura daga irin Qur'ani fa huwa kama da amtu to ku je kun samu irin abin da kuke da cewa ba gaskiya bane kuma za ku iya wa in lam ta'tu bi suratin min mithlihi in kuma ba ku zo da sura daya irin Qur'ani ba wa ajastum ko wa ajistum ghayat al-ajz kuma kuka gaza matukar gazawa walan ta'tu bi suratin min mithlihi kuma ina ga muku ba za ku iya zuwa da sura guda ɗaya daga cikin kwatankwacin alqur'ani walakin hadha taqyim akan kasa yana cewa a wata nuskar ba taqyim bane yace wa yabdu anna al-murad hadha al-ard walakin hadha al-ard amma wannan me ake cewa bijirowa in an ce ard shine ka bijirowa mutum abu ka ce yi in ka iya kaza ana ce masa offer kamar ka kofarin ka ce yi kaza an ka yawa wannan bijirowar da ya bijiro ala wajhil insafi wat tanazzul ma'akum yayi ne a matsayin kamar ya sauka ne matsayin ku ɗaya ku ga ku gwada ku ga ko za ku iya da ku da shi yawa ba wai saboda ya san za ku iya ba ya tabbatar da ba za ku iya ba amma cewa in za ku iya din ku gwada ku ga yace fa hadha ayatul kubra wannan aya ce babba wa dalilun wadihun jalil kuma dalili ne kuru-kuru ala sidqihi akan gaskiyarsa wa sidqi ma ja'a bihi da kuma gaskiyar abin da shi ya zo da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa yata'ayyanu alaikum ittiba'uhu don haka wajibi ne akan ku bi shi wa ittiqa'un nar allati balagat fil hararati al'azimati wa shiddati da kuma ku ji tsoron wutan nan wadda zafinta da tsananinta ya kai an kanat wuquduha ko wuquduha annas wal hijab makamashinta da ake rura wutar da shi shine dan adam da kuma dutse duba yin abin da ke cikin wannan tahaddi wannan ya tabbatar muku cewa wallahi wannan maganar daga Allah madauki ba daga wani ba ma'ana alqur'ani daga Allah domin wanda aka haife shi a makka an san bai taɓa zuwa wani malami ya koya masa karatu ba la rubutu ya shekara arba'in an san shi an san komai na sai gashi ya zo da wani littafi kuma sai yake ce wa mutane in ku ni manzo ne na Allah na farko ke Allah ne ya aiko ni ya aiko ni da wannan littafin ku zo ku bi ni ku shiga aljanna ku saba mini za ku shiga wuta yanzu banda wanda yake da tabbas wanda yake faɗin wani yana da tabbas sai har ya bada labarin akwai wani abu sunansa aljanna akwai wani abu sunansa wuta kuma ma ya kira su kafirai ya hada su da duwatsu yace tare za a sa su a cikin wuta kaga idan mutum ba da gaske ki ba mai ba mai karfin zuciyar da zai wani wannan kuma yana nuna sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in yana faɗin gaskiya Allah madauki ya koya masa ya faɗi gaskiya wato da karfin zuciya yawa me nake nufi da karfin zuciya idan mutum yana faɗin gaskiya ya faɗe ta yadda kowa zai fahimci cewa gaskiya ce ba magana ta bace ba wasa bace babu zancen talabako da kokonto ba ina nufin tsanani ba a'a amma gaskiyar a faɗe ta da irin zubin da magana kowa ya ji ce kai wannan gaskiya ne daga Allah ta ta'ala ma'ana kar a ga kai kana faɗa gaskiya kuma kana ma kokonton shin abin haka yake ko ba haka yake wannan yana muna fahimtar wannan a cikin usulin da Allah mutum ya amfani da shi a dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan shine yake cewa fa hada ayatul kubra wa lil mu'minin jami'un ala sidqihi wa sidqi ma ja'a bihi fa yata'ayyanu alaykum tiba'u wa ittiqa'u an-nar allati balagat fil hararati al-'azimati wa shiddati an kanat waqudaha an-nas wal hijara ko waqudaha an-nas wal hijara laysat kanar ad-dunya ba kamar wutar duniya take ba allati innama tattaqidu bil haqq wadda ana ko ko tuttaqadu ana rura ta ne da kirare to ita wutan lahira da dan adam da dutse ake ake ake biya ta ila dutse kai ka ko dutse ka ga da me nake mun ba da dutse ba eh mafi yawan murhun mu dutse a gidan kaga alamar kenan wuta irin wannan ta ta duniya ba ta koda sai idan ya wani dade yayi baki kirin shi kenan kuma ya tsaya amma wutan lahira wannan shi ne ma makamashi ka san makamashi yaran makaran an san maka meye makamashi makamashi abinda ba wai asalin itan ba abinda zaka sa don shi ne yafi saurin kama wuta don saurin itan ma ya kamu ko ba shi ake ce makamashi ba to makamashin wutar jahannama shine jikin dan adam da kuma dutse wanda yake wahala konuwa a nan duniya ana sa shi ku zai kama da wuta kuma har ya kona wato jikin kafin Allah ya sauke sannan shi wa hadhihi al-aya ba mu kai ba ko yace wa hadhihi an-naru al-mawsufatu wannan wuta din da aka ambata da aka siffanta ta mu'addatu an shirya ta muhayyatu a kinta take tana nan an aje lil kafirina billahi ga waɗanda suka kafirce wa Allah wa rusulihi da kuma manzanninsa fahdharu al-kufra bi rasulihi don haka ku kiyaye kafircewa manzansa sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tabayyana lakum annahu rasulullah bayan ya bayyana gare ku cewa manzon Allah ne wa hadhihi al-ayatu malai shi wannan aya din wa nahwuha yusammunaha ayat at-tahaddi malamai suna kiranta ayoyin kalubale wa huwa ta'jizu al-khalqi an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an shine a gajiyar da a nuna cewa wato halitta sun gajiya ba za su iya kawo misalin Qur'ani shine ma'anar mu'jiza da asalin kalmar mu'jiza daga ina ka samu daga ijazi daga ajaza ya ce ajaza shine mutumin da ya gagara ya gajiya ya kasa ba zai iya abu ba dauki wannan kofar ya daga ta ya kasa ina ce ajiz ya ajiz ko ya ajiz ajaza ya ajiz haka yake dai to an samo asalin wannan kalmar ne daga wannan kenan idan aka ce ka kawo abu kaza in ka isa to an yi ta'jizin shi ne wato an an yi an ana so a yi maka yar kure a ga za ka iya ko ba za ka iya ba ya hausa take a hausance ne za a gaje da kai an gaje gaje da kai bata bayyana ba ko a kure ka Allah ji kan malam Jafar na'am sosai yake cewa wa hadhihi al-ayatu wa nahawha ay mun gama wannan sai qala ta'ala qul la in wala in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira wannan ayar mun karanta ta yace wa kayfa yaqdiru al-makhluqu min turabin ya ya wanda yake an halice shi daga turbaya daga kasa turbaya an yakuna kalamuhu ka kalami rabbil arbab ya zama maganarsa ta yi irin kamar maganar ubangijin wato dukkan wanda yake ji ubangiji ma'ana ubangijin halitta baki daya am kaifa yaqdiru an-naqisu al-faqiru min kulli al-wujuhi yaya wanda yake tawayayye ne shi faqiri ne talaka ne ba shi da karfin komai ta kowace fuska shi talaka ne ba abin da zai kula faqiri dai ko an ce talaka ne wanda ba shi da mulki yau faqiri mabukaci matukar bukata an yi atiya bi kalamin ka kalamin kamili ati ya zo da magana irin maganar alkamil cikakke kammalalle wanda alladhi la lahu al-kamalul mutlaq wanda yake da kammala cikakkiya ta kowace fuska wal ghina al da kuma wadata mai faɗi min kulli wujuhi ta ko ina Allah madaukaki ne wadata kammalin ne babu na kasa tare da shi ko ta irin hanya haka nan kuma babu bukata tare da shi ba wani abu da yake so a gunka ko a gun kowa don haka shine kammalanne ya za a yi maganar maganar wani wanda ba shi ba sai daidai da irin maganar tasa yace hada laysa min al-imkani wannan ba cikin abin da za a iya shi wala bi qudratil insani kuma ba cikin ikon dan adam wa kullu man lahu ala zawqin wa ma'rifatin da duk mutumin da yake da wani wato dan danan fahimta wajen wato ilimi da kuma a ce da yana da ilimi yawa ya iya fahimtar abubuwa daga asalinsu bi anwa'il kalami wato yana da ilimi akan wato nau'o'in zance ya san fa'idar zance ya san girman zance ya san muhimmancin zance ya san wanne zance ne mai kyau da mara kyau wanne ne akwai fasaha da balaga wanne ne babu a ciki to duk mutumin da ya san wannan idza wazana hadha alquran bi ghairihi da zai auna wannan qur'ani da wani littafin wanda ba alqur'ani ba min kalamin bulagha'i daga kalamin masu balaga bai ce daga kalamin nafi al'adiyin da sai ce min kalamin bulagha'i daga bakin masu balaga ma'ana aje a tattaro masu balaga duk irin balaga su ka kawo su ka tattara su guri ɗaya su kirkiro su fito da su kera magana irin da Allah madaukaki babu gaskiya akwai mutane da da suka karanta irin wannan maganganu da malamai suka faɗa dangane da ijazin Qur'an sun suke cewa ai wai Allah ne ya hana mutanen su iya shi yasa abin ya zama ijazi in ba da haka ba da sun iya mani Allah ne ya kawar da tunanin mutanen da suna da fasahar kenan ya kwace daga cikin masu faɗin wannan akwai annazam nazam wani da cikin mu'tazilawa ne manyan mu'tazilawa ya faɗi ne wannan magana wasu masu zahabi suke bincike suke ce wannan magana asalin ta an samu ta ne daga addinin barahma addinin barahma addini wato ubangiji ne wani daga cikin abubuwan bautar indiya barahma duk da barahma ko kun ga masu wayo lokacin barahma gwara na 1982 ila za su san ne barahma ko yawon Ibrahim abin bauta ne a gun mutanen Indiya. Wannan Ibrahim wai da ya littafi Veda, sunansa Veda, sunan asalin littafin mutanen Indiya kenan, yana nan suna karanta. Har suna akwai sunan annabi Nuhu da wasu annabawa a cikin littafin ambata. To shi ne da yake cewa ba wanda zai iya kawo irin wannan littafin. Ya rubuta wani littafin irin nan. Amma sun ce shi ɗin wai shi ne ya hana mutanen. to wannan fikirar ita ce aka ɗauko shi ne sunan zam suka ɗauko su mutazilawa domin zamanin ma'amun lokacin da aka tarjama ko kafin sa ma kai kafin ma'amun da aka tarjama littafan mutanen greek da kuma falsafar indiya aka fassaro ta ta zo cikin larabci shi ne mutane an suka samu philosophy aka samu ilmin kalam aka samu wannan karkace karkacen su mutazilawa ne a da'ira da sauransu ina fahimta fata mun fahimta yawa to sunan zam suka kawo wannan kuma kun ga ƙarya da tuhumar Allah maɗaukaki kaga ya nuna kenan ashe da mutanen makka larabawa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da fasaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani shi ne suka koma dole ya masa wannan magana haka take da haka ne da mun same su sun faɗa da sun ce wallahi da ba ka kawo mana wannan da mun iya ko ba haka bane a ce ai da muna da fasaha amma yanzu an janye kai ne ka janye mana fasaha ko ubangiji ka ne janye mana fasaha wannan tatsuniya ne kuma ta sauraro wannan fasaha ai idan dai akwai gaba kamar da kuka faɗa da farkon darasi in dai akwai gaba to duk wani mai gaba da wannan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to in yana da iko yayi wani abu to zai kokari ya ga ya karyata abin da ke cikin alƙur'ani ko ba ka bane to duk masu gwada sun gwada abin ya gaba mutum ya rubuta ya rubuta wannan shirme ya rubuta wannan shirme su kiristoci sun yi na baya can sun yi sun yi sai da mutum kazzab da mutum kowa yana faɗa amma an kasa samu a ce ga wannan ya yi kamar da alƙur'ani ya yi kusa ma da a ce ya yi shi kyau ba a taɓa samun wannan don haka wani abu ne da ya gagari mutane dole a haƙura a ƙyale shi haka Allah subhanahu wa ta'ala maganarsa daban take da maganar wanda ba Allah shine malam yake cewa ila yace wa qawlihi ko wannan يتي إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم تولل إذن يا أولى مجنر ما سو بلاغة مجنر مرسى بلاغة يتارى سوريدا زيغا يا هذا دو قرآني هي مقارنة زيغا وتبنبن قلوب يتبع سيئن يتي وفي قوله وإن كنتم في ريب har zuwa ƙarshe yace dalilun ala anna alladhi yurja lahu alhidayah min ad-dalalah dalili ne nan akan cewa duk mutumin da ake fatan ya shiru daga fata yace huwa shaku al-ha'ir alladhi lam ya'rif al-haqq min ad-dalal shine mutumin da wato mai kokonto kuma wanda yake cikin imuwa a cikin rudani bai san me bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya ba wannan shine aka fi wa fatan mai ya shiru ko yawwa فهذا الذي إذا بين له بين له الحق فهو حري بالتوفيق wannan shine wanda idan aka bayyana masa gaskiya to shi yafi dacewa da Allah madaukaki ya ba shi dacewa ya samu gamda kasa in kana sadiqan fi talabi alhaqi in ya zama da gaske yake da gaske wannan ina jin taba wannan mutum ko to duk mutumin da yake gaskiya yake nema da gaske to ka bi shi da bayyana masa gaskiya insha Allah za ka shi in ku dama fata ya sani yake bi da sanin yake bin wannan abun da ba daidai ba to wannan da wahala ta dawo da shi domin akwai wasu abubuwa ko maslahar duniya da shugabanci da kuɗin kuɗi ko jagoranci da makamantan waɗannan abubuwa duk suna hana mutum ya dawo daga kan wani abu na ƙasa da yake kansa Allah ya ce yace wa ammal mu'anidu alladhi ya'rifu al-haqqa wa yatruku amma wanda ya san mai kangarewa wanda ya san gaskiya kuma ya bata fa hadha la yumkinu rujuhu to wannan ba zai iya komowa ba annahu taraka al-haqqa ba'da ma tabayyana la domin wannan ya bar gaskiya ne bayan ta bayyana gare shi lam yatruku an jahlin bai bar shi saboda bai bar gaskiya saboda jahilci ba fala hilata fihi wannan babu wata dabara da zaka yi dangane da shi kace sai ka dawo da shi wa kadhalika shaku ghayr as-sadiqin hakanan mai kokonto wanda ba mai gaskiya ba a wani rubuta sai allazi laysa bi sadiqi wanda ba gaskiya yake ba fi talabil haqqi wajen neman gaskiya bal huwa mu'ridun ghayru musta'idin fi talabihi akwai mutane kun san su kuma ahlul i'rab ba ahlul i'rab wadanda su ba ruwan su ma da harkar addini ko su yi biki a kan ruwan bikin sanan na kuma biya shi addini ne da Allah ya yi ya sani ba ba mutum mara mara tofiki a duniya irin mai faɗi ka je ka bi gaskiya ka san akan qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba Allah kana so a gobe kona kai babu wasa Allah mu ya aiko mana manzo ba kawai wai dan wasa bane wai in ka ga dama ka bi shi in ka ga dama ka bincike me yasa shi kusan Muhammad Abdul Wahab ya sa daga cikin abin nan nawaqidul islam da suke rusa musulunci yace al-iraq bijirewa mutum ba ruwansa da neman ilimin addini ba ruwansa da shi ba duk inda ya zo kawai zai yi ko rikicin ku ne ku je ku karata ko tuwa har da kai dole ka dawo mu binciki ina gaskiya take ba ka zauna haka ana kada ka maka mamban ka yi karatu babu wani abu da ya kai imanin nan tsada ko akwai sai abin da za ka nema da wata duniya ni ba mutum babansa kuɗi zai kashe masa zai tura shi jami'a ya tura shi ina ne in Allah sa yana da dama in bai samu aiki ba baban su ta shiga duk wata wasu da duk wata hanya a je a roƙi kwamishina wani a sa wani ya taimaka a mene dan ya samu aiki me yasa ake wannan me ake so so ake fa a samu abin da za a ce a duniya ko dan ya taimaka wa Allah amma wannan fa wuta za a shiga idan ba a neme shi wannan ilimi ilimin addini ne kuma ka zo ka zauna ka ce wani kai ba ruwanka wai rikici ne kai ba ruwanka ba magana rikici ba ce kai ne ka rikita kanka saboda ka zauna baka karatu in kai karatu yanzu ne gaskiya za ta bayyana ka sa gaskiya kai ikhlasi ka roƙi Allah ya Allah ka nuna mana menene gaskiya cikin waɗannan abubuwa sannan kuma ka je ka nemi ilimi ka nemi ilimin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu kai dai ka san annabi gaskiya ne ko ba gaskiya ba duk wanda ya san annabi gaskiya ne to an aiko shi an aiko shi da sako an aiko shi da addini to addini wanne ya zo da shi haka kawai zai yi a bar shi haka kawai ba wanda ya gane sai a ce rikici da ba a gane ba in ka shiga cikin zaka rikici addinin annabi yana nan kuru ka karanta qur'ani ka karanta hadisan manzo Allah sai ka fita daga rikici in kuwa ba kai wannan abu ba to kana nan Allah sau a sannan yace wa kadalika shak yau mun gama da wannan ko yace fa hada fil ghalibi annahu la yuwaffaq mai irin wannan mai bidirewa yace shi ba ruwan sama to mafi yawan za ga ba sa samun tafi saboda shi duk zancen da zaka duk maganar da zaka yi ma ba zai tafi shi dai kar a ce masa shi ya bi wata hanya kuma a inda yake din ma a wata hanya ne ai haka ne kowa san wannan ko ba wannan duk inda kake wata hanya wannan ma hanya ce wata mazhaba ce ta ɗan mu'uri dula waɗanda ba ruwan su ma da aka addini to ka batta ka dawo kan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan a bayyana kurku يتي وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم أو أن ولي لعل ما في صفة كما الله صلى الله عليه وسلم العبودية سوى على عبدنا هذه من هنا إشارة هو يو سوى أن يشي دلالة أكوي نوني على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم أكن سوى ما في جرما صفه من الله صلى الله عليه وسلم شيني قيامه بالعبودية أيوة تدبوتها بألا مدبوتها wannan siffar ka siffar manzon Allah sallallahu alaihi cewa shi bawa ne na Allah to ya fi ka siffar da shi duk abin da kake ganin ya gode Allah shi wani nan da ake wasan muhabara yana rubuto tambaya wai ya ji wasu suna cewa manzon Allah wai abban wai wai yabo ne shi ma wai wai abban mu أن الله يدينا بها من ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين haka Allah ya mana Allah ba uban kowa ne daga cikin ku ba uba ne na addini amma ba uban da ya haifi kowa daga cikin ku ba haka na wani istilahi irin da zamu yi kamar yara wai abban mu shi kuma su tunanin su masu irin wani istilahi wai kawai abban su kamar da danka a yanzu za ka cece shi za ka yi masa kaza duk wani abin da zai dame shi za ka yi shagwaba shi kai masa abin da wai ko bai bauta wa Allah ba wannan ba a dankan annabi annabi sai an bauta wa Allah za a sami shi in aka je aka bauta ma wani wanda ba Allah ba ko kuma ya zama cewa shi din aka mai da shi Allah to ba uwansa da mutum yau ba abban ka bane kuma ba zai karbe ka ba Allah ya kyauta sannan sai yake cewa ya mu bil ubudiyya allati la yalhaquhu fiha ahad min al awwalin wal akhirin wallahi babu wani mutum daga mutanen baya can da kuma mutanen ƙarshe da za a ce ya bauta wa Allah ubudiyyar da ta kai a ce ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga inda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a irin wannan maganganu ma'ana duk inda dan adam ne duk bautarsa ya buya a daki ya buya a kogo ya buya a ina ne ya bauta wa Allah ba wanda ya sani to wallahi duk abin da zai ba zai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wanda zai ce zai shiga wani wuri ko ya shiga wani hali ya fito har ya ce ba wai shi ba manzon Allah zai ce shi Allah ne zai rike yawo a titi yana cewa na gafarta muku wannan akallin abin da zaka ce masa mahaukaci kuma duk alamar mahaukaci za ka ga Allah ya sauke domin Allah madaukaki ba zai bar mutum haka addinin sa aulakanta manzon ka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo kai da'awar kafin ka zo ka haɗa kanka da ubangijin da ya halice ka ya halice kowa kowa ya san asalin ka amma ka zo ka ce mutum ya zai zama Allah abin akwai abin tsoro a cikin jama'a a gaya wa mutane ila wasu ba su san me ake faɗa bane amma lalle mutum ne hankali zai haɗu da Allah Allah zai tsere shi ta ina ka zo ka zama Allah ya zai ce wa Allah alaihi Allah ba abin wasa bane babu wasa manzon Allah ba sallallahu alaihi a tsakanin mutane a halittar Allah manzon Allah ba abun wasa ba balle za ta zo kana wasa da Allah subhanahu wataala bai halitta kowa da kowa la hawla wala quwwata yace kama wasafahu bil ubudiyyati fi maqam al isra'i hakanan kamar yadda Allah ya wasafta shi da ubudiyya inda yayi lokacin da yayi isra'i lokacin da aka isra'i da shi daga makka zuwa ina zuwa baitul maqdis ko سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هيك إلا ألا ما تسيك فأولا أبو ما ما في مثل من لا جاء كلا النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء كفا النبي ذاك جاء جاء كلا دمي da ab da ba a cikin mu'jizozin da mutanen maka suka gan su kuru akwai wannan magana sai maganar Isra'ila suna nan aka yi a lokacin su ya zo ya ba su labari suka ƙaryata abin ya zo bayyana musu kuma su gane lalle an yi wannan to Allah madaukaki sai ya amfani da lafazin abd dangane da saukar da alqur'ani me yake wa in kuntum fi raibin mimma ne nazzalna ala abdina yace subhana abi yace tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdi ashe dukkan sun saukar da mafi girman mu'ujiza kan da ake abd saboda na farko ku tabbatar a zuciyarku wannan da aka yi ma wannan kalala ba wa mu'ujizar da ya zo da ita kar ku ɗauke shi saboda ita ku kai shi matsayin Allah. An fahimci wannan akwai wannan ma'anar a cikin ku hararo ta. Sannan kuma ku yadda da cewa lalle bautan nan wato matsayi ne babba abun Allah matsaukaki. Shi wannan ka ce kana bauta masa to ya fi komai soyuwa a gare shi. Allah matsaukaki ya ƙara wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama daraja. Yace wa fi qawlihi uiddat lil kafirin fadinsa da yace وعدت للكافرين ونحوها من الآيات لما كمان سوى نوس آيوي دام جاء أنفق سوى خالدين فيها أقوى جهنم أنفق أقوى كما الجنة خب يوم يجي دليل لمذهب أهل السنة والجماعة حجة da take nuna ƙarfin maganar mazhabar ahlus sunna wal jama'a anna aljannata wan nara makhluqatani cewa aljanna da wuta suna nan an halittu me mana yake nufi da wannan kun taɓa jin wasu sun faɗa ba ba ba taɓa ce ha wasu suna cewa Allah yana tsoratar da mutane ne kawai ba wai an yi su bane akwai su haka ne yawwa wannan shi ne yana raddi ne da maganar jaham ibn safwan kun san jaham ibn safwan ko ka taɓa ba ku labarin sa wani darasin ba sai an faɗa da saboda tsawon sa wata ran muka dukan magana asma wasu fa ilma ne ne kawai wani mutumi ne da ya ƙaryata maganganun Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ko da ke kafin ka dama ya ɗauko daga wani ana ce masa alja'ad ibn dirham shi ne farkon wanda ya karyata magana Allah yake cewa Allah bai yi magana da annabi Musa ba wa kallama Allah Musa ne taklima Allah ya karfafa ma da cewa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana ta hakika ba wanda yake zai ce ba magana ba shi wannan mutum saboda wai gudun kan ya dangana wa Allah cewa yana magana a koyaushe don haka wai fararrun abubuwa suna aukuwa a kansa. Kun fahimci wani abu wani zaurance ne na masu ilimin kalami. Wai ma'ana idan yayi magana yanzu to wani abu ya faru gare shi kenan shi ko ai kammala ne mutum dan me zai bukaci wani. Yau haka nan a ce an yi wani abu ya san da shi. Misali yanzu muna karatu a ce a yanzu da muke karatun nan Allah ya san za mu karatu su sai su ce a ba za a dangana wa Allah ma hatta wani abu mai suna ilimi ba sun ce wai kammala ne in kuka dangana masa wani abu ilimi kamar wani abu ne sabo wai ya shiga jikin zatin sa ila ba ku fahimci wannan ba saboda ko akan fitra kuke alhamdulillah yau wanda kar a fahimta saboda fahimta irin wannan rudani kana buƙatar hujjoji da za su ture maka shi ko to karanta zahirin alqur'ani wa kallama Allah Musa taklima duk abin yadda yake ma Allah ya ce yayi magana kike na magana ta kai kago kana cewa Allah bai magana ba wai kar a ce Allah an dangana masa da malaka to wannan mutumin sai kuma yake cewa walam yattakhid ibrahima khalila wai cewa Allah madaukaki ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil yace shi ma duk wai ba a haka فألا من في هذا من واتخذ الله إبراهيم خليلا تشي جعل بن ذئب اللي جاء دون بعيدا kaga waye waye kariya kenan shi abun sai yana ganin abin da ke cikin alqur'ani ne ba gaskiya ba to bai ko shine mafi to a cikin ɗalibansa waɗanda suka samu wannan fikira da gusa akwai wannan jami'in ibn safwan shi a nasa yin bidiyoyin da ya ƙara yana cewa dama shine wanda ya zo da fikirar maganar murji'a da nake faɗa cewa maganar imani a gunsu shine kawai ka san akwai Allah shi kenan in dai ka san akwai Allah to shi kenan zaka shiga aljanna ko baka bauta masa kaga a duk duk auna abin da musulmi ne za su shiga aljanna ko ba kuma saboda fir'auna duk sun san akwai Allah su Abu Lahab sun san akwai Allah in bauta masa suka yi to a cikin wasu maganganun kuma har yanzu na bidiyoyinsa shine yana cewa wai aljanna da wuta ba a halicce su ba tukuna wai ai almubazzaranci ne a ajiye su haka su daɗe wai su ta zama ba kowa a cikin su to kuma an yi almubazzaranci za ka je su kawai gaskiya duk wani zance na cewa ko iddatu kafirin wai dole ne masa tawili me ya dalilin to ma'aikin da Allah ya hana almubazzaranci to kaga Allah ai ya hana almubazzaranci a cikin alqur'ani to a cikin qur'ani kuma yace ya ajiye aljanna da wuta to kai daɗe duka mana ko ba ka bane sai to wai Allah ba zai almubazzaranci ba ya gina aljanna duk wannan daɗin a ce yana nan a ajiye kuma ba wanda ba wanda zai shiga ka gaskiya wannan abu ba zai yi to wannan shine sharrin mutum ya rika shigar da hankalin sa cikin harkar addini duk abu ka shigar da maganar malamai ne Allah ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambayi malamai ne Allah yake nufi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka san sai alaka muna fahimta ko to sai ya faɗi wannan ra'ayi to shine malami yake masa rabbi Allah ya samu wani ɗalibi cikin ɗaliban jihar Ibn Safwan daga baya ne suka zo wani ba mu ne shi kuma sunansa Abul Hulayn al-Allah shi kuma ko zan da yake cewa wai sai yake cewa a'a magana jaham cewa babu wuta babu aljanna a'a ban zo kan wannan ba abinda jaham ya faɗa ƙarashin ta shine cewa aljanna nan da wuta babu kuma sannan in ma daga baya an zo an yi tashin alkiyama an sa ƴan aljanna sun shiga aljanna an sa ƴan wuta sun shiga wuta to haka wai abin ya tafi wai wani abu mai suna har abada ya tafi ma babu wani ba yankewa haka kawai daɗin ba wai sai ita mutu wai wutar ma a yi ta azaba a yi ta azaba wai ya saba wa rahamar Allah don haka yace da wuta da aljanna tasna yani wai za su zo su kare akwai lokacin da za su kare kwata kwata a nemi su to wannan duk hankali ne suke amfani da shi suka bar nasu qur'ani suka je suka fito da wadannan ilimi to shi wancan abul hudailil allah shi kuma cewa yayi wai a'a ba maganar za su kare bane wai ba za su kare ba wuta da aljanna suna nan amma wai abin da zai kare shine harakatu ahlil janna da harakatu ahlin nar sai su daina motsi wai akwai lokacin da in an ji daɗin an ji daɗin an kuma sha azabar an sha azabar su shige komai sai tsaye haka duk shige wato in baka karanta wasu abubuwa za ka yi mamakin cewa tarihin duniyar nan tamu sharrin wasu mutane waɗanda ba su haskaku da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma na hasken abin da ya zo da shi ba suka watsar da shi suka bi falsafa irin ta India falsafa tsohuwa irin ta Greek suka ɗauko ta suka tusa ta cikin addinin musulunci wala duk musibin da muke fama din da shi yanzu na wannan ya bi hanya kaza wancan ya bi hanya kaza sababbin su babba shine wannan abubuwa da aka je aka fassaro mana littafan su da su komai nasu na taɓa gaya mana wannan abu komai nasu wai sai an auna da yayi daidai da hankali sannan a karɓa har fa ya kai ga a cikin malamai ba je na kanto mana wani wata magana ta wani ke babu labarin razi ba fakar dinin razi da yake yaban yake magana akan ubudiyya da uluhiyya da rububiyya to kuma shi din fa kuma yake faɗa cewa wai idan aka samu saɓani tsakanin qur'ani da hadisi a gefe da kuma hankali ma'ana hujjojinsu na hankali da suka gano ta hanyar bincike din nan na ilmul kalami da mantiki da falsafa idan aka sami wata aya ko hadisi ya saba wannan yace to a aje qur'ani da hadisi na saboda waɗannan ka'idojin da su suka fito da su babu sabani a cikin su ka'idar su haka take ba da ma kuma yana da tafsiri juz'i 30 yana nan ana karanta har yanzu ya faɗi wannan magana cewa idan ta'arada al-aql wal naql wai sai ke cewa idan idan hankali da kuma nakali nakali shine qur'ani da hadisi wai idan suka saba wai to idan muka bi nakal to ba mun yi ba daidai ba in muka bi qur'ani da hadisi ba daidai ba saboda wai ai ba mu gano gaskiyar qur'ani da hadisi ba sai ta hanyar hankali hankalin mu ne nuna mana cewa qur'ani gaskiya ne a hadisan ma gaskiya ne don haka tunda shi ne uban komai shi hankalin shi za mu duba irin wannan yadda dan adam ke kasa saboda irin wannan to shi wannan al'allah shine ibnu qayyim a cikin nuniyarsa na shirona da yake faɗa yana cewa wa talaffafa al'allafu min atba'ihi fa ata bi dhihkati jahilin majani a cikin nuniyar ibnu qayyim yake faɗa cewa sai ga shi kuma wani al'allaf al'allaf shi kuma sai zo da wani abu yana ga bai kai wancan munin abin da jaham ya faɗa ba jaham cewa ne da aljanna da wuta duk za su kare ko za a neme su a rasa shi kuma Allah sai zo ce a abin ba haka bane in ji ibnu kai yake cewa fa ata bi dhikati jahilin majani sai zo da wani abin dariya na jahili mahaukaci in ji ibnu kai sai ce qala al fana'u yakunu fil harakati la fi dhati wa ajaban li dhal hadayani sai ce wai fana'i karewar aljanna da wuta da aka ce zai faru ne fil harakati la fi zati ba a zatin wai jikin mutane ne zai kare jikin aljanna zai kare ginin aljanna ya kare ko ginin wuta ya kare a'a suna nan harakatin ne motsin ne zai kare shi ne ibn qayyim yace wa ajaban lidan lidan hazayani wannan hayaniya da yawa take abin mamaki shi ita kanta wannan hayaniya hadayan shi ne hayaniya abin da ba shi da fa'ida yace a yasiru ahlul khuldi fi jannatihim wa jahimihim ka ijaratil bunyan yanzu yan ahlul khuldi masu tabbata sa zama a cikin aljanna su ma na yan aljanna a cikin aljanna haka nan kuma da yan wuta su ma a cikin wutar su sai su zama kamar dutsen gini ma'ana gaba ɗayan su sai su zama kamar dutsen da aka gina aljanna ko kuma duk ma mai aka gina aljanna da shi haka yan aljanna su ma sai su biye sai su zama haka yanzu wannan abin ya zama haka ai da zai yi wai shi yake faɗa shine sai yake cewa sai ibnu qayyim yake ce masa har yanzu cewa yanzu kamar me zaka ce dangane da a ce misali wani dan aljanna yana cikin halin da namiji yake da mace a cikin aljanna shikenan sai wannan abin zai zo ya faru haka shi ke nan sai a zo a samu mutum irin wannan yanayin kuma haka har abada shi kuma ka ce masa shi ma rahama ce mun fahimci abin ne yau ai ba zan rahama ai haka nan mutum wai idan mutum ya tashi ya dauki loma ta abinci zai kai haka sai abin ya faru shi ke nan sai zai haka duk wannan inji wannan ra'ayin masu shigar da hankalin su akan harkar gaibiya abin da ya shafi ilimin da Allah mai ke bada labarin da Allah sai ya bada labarin shi wannan al'allaf din zahabi ya yake hakaitowa labari akan sa yau wata rana da shi da wani ibabi da wani ibrahim da wani hisham al-kalbi shi kuma rafidi wancan dan bukhari ne dan akida khawarijawa ɗayan kuma hisham al-kalbi shi kuma barafidi ne dan shi'a sai kuma shi al'allaf ɗin ba mu'tazili suka zo suna so su ga sarki ma'mun su uku shi ne sai sarki sai yake tambayar bafadar yake zuwa ya kofa a cikin sarki ke sallama sai aka ce da wane ne da wane da wane sai yake ba wanda ya rage daga cikin rukunin jahannama wanda babu ma'ana yana nufin duk duk ma'ana shi dai abin da hukuncin sa ne yawa sawa'u shi ma kuma yana da ra'ayi irin na mu'tazilawa shi ma'mun to sai shi ya goyi bayan waɗanda suka tuhumi Imam Ahmad a kan da ya fi kalli Qur'an har suka sa aka masa abin da aka masa din amma duk da haka sai su cewa wai arkanin jahannama sun gama haduwa ba wanda ya rage su uku Allah sauke yawa yake cewa wannan annal jannata wan nara makhluqatan khilafan lil mu'tazila sabanin magana mu'tazila wa fiha aidan a wannan magana har yanzu annal muwahhidina cewa masu tauhidi masu kadaita Allah madaukaki wa in irtakabu ba'd al kaba'ir ko da sun aikata wani zunubi manya manyan zunubai la yukhalladuna fil nar ba za a dawwamar da su a wuta ba ma'ana ba za su zama har abadan abada suna cikin wuta ba yace li annahu qal domin ko Allah madaukaki ya ce me uiddat lil sitin kun ga daga nan wannan magana ta karfafa maganar ahli sunna cewa masu zunubi wanda ya zina ko ya sha giya dan ya mutu akai to Allah madaukaki na iya gafarta masa domin ita wuta maganar dawwama a ciki uiddat lil kafirin kun fahimci wannan hukunci a cikin wannan yau an yi tattalin ta ne domin kafirin da haka kenan wanda ya mutu yana kafirci shine zai dawoma a wutar jahannama banda wanda ya mutu yana sabo wannan kuma baya nufin har yanzu a koya maka cewa to ka je kai sabo domin ko azabar wuta komai kankantarta ba karama ba ce domin cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha cewa liman yasha'u nan baka da tabbas cewa kai kana cikin man yasha'u Allah zai gafarta maka zunuban da kake haka in ya so cewa sai ya azabtar da kai sannan daga ba a da kai ba maganar daɗi bane ka ce ai ba komai tunda ne daga ƙarshen za ka abin da zaka ɗanɗana din ba abin da zaka ce ba ka iya jure shi abin da za a ce maka dutse da ka kasa ƙona shi da wutar nan ta yanzu ita ce abin da za a yi zai man makamashin da zai rura ta ta ji daɗin tashi kuma a ƙona ta ka ji ba karamin sai mutumin da ya ɗanɗana wutar zamani wutar mu ta duniya sai ba da wani labari a tambayi wanda ya taɓa ƙone kuma kowa taɓa ƙone ko akwai wanda ya taɓa jin da ya zafin wuta ba yau wani kuma ya samu hatsari babban wani gaba ɗayan jikinsa ko wani ɓangare na jikinsa ya ƙone ya ji abin da ake yi to wannan ta duniya ce ta lahira wanda da irin sifar da Allah mai ambata mutum ba zai iya haƙuri da abin da ke cikin ba Allah ya shi mu da shiga tun shiga farkon ballanta na ce a cire mu saboda imani ya Allah ka tabbatar da mu kan abin da yake shine daidai mu mutu akan tauhidi kuma mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mana kuma zunuban da muke dama muna aikata ka gafarta mana su tun daga rahamar ka ba wai sai an ce ayi azaba ba wannan shi ya kamata dan adam ya rika hukuma la ilaha illallah to a ƙarshe malami yake cewa falau kana usatul muwahhidin da ake masu sako daga cikin masu tauhidi يخلدون فيها كو يخلدون فيها لا ذات دوما أشكي لم تكن مؤدة للكافرين في حد إذا بتزم أن أن أن تتلنت لكافرين كوني وما كبا نقول أن لا أؤدت للكافرين sannan sai sai khilafan lil khawarij wal mu'tazila sabanin qaulin khawarij wa bil mu'tazila sannan sai sai wa fiha dalalatun ala anna al adaba mustahiqun bi asbabi cikin wannan ayar kuma muna fahimtar cewa ita azaba ana tantance ta ne da dalilin ta yau wa huwa al-kufr sakamakon ko sababin shigar azaba shine kafirci wa anwa'il ma'asi ala ikhtilafiha da kuma wato nau'o'i daban-daban na sabon Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon wato yawan su adadin su da irin nau'e-nau'en su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu cikin masu shiga aljanna bila azabin wala hisabin a kuma ya hana mu shiga wutarsa Allah dora mu ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الله يجزيك فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله